السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا كاومي وأشرين أكو قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لبودي لدري هدود أربعين دشدة كما أشرين أكو قوة أكو لبودي لأشرين دبير domin ci gaba da darasinmu na alkur'ani mai girma da tadabburin ma'anoninsa a cikin littafin babban malaminmu al'allamatu a shekhu muhammadu bin salih al'ifaimin alaihi rahmatullah kuma a wannan masallaci jami'u sayyidina mu'awiyya ta bin abi sufiyan radiyallahu anhuma za mu tashi alfa'idatul hadiyatu wa thamanu fa'ida ta 81 a cikin littafin cikin fa'idojin takwa da malam ya tattaro su gwaggwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da shi a cikin alkur'ani mai girma tun daga farkon alkur'anin har zuwa ƙarshensa anna taqwa min asbabin najati min al'azabi fi duniya lallai taqwa tana cikin abin da ke jawo a tsira idan azabar duniya ta zo idan Allah ya yanke cewa zai azabtar da wata al'umma a duniya to masu taƙawa ana tsirar da su sakamakon taƙawarsu sai ya zama duk bala'in da zai sauko na halakarwa ko nuna hushin ubangiji su sai Allah ya tsame su banda su in kuma Allah ya kaddara za su shiga ciki saboda wasu sun ja musu to sai Allah maɗaukakin sarki ya sassauta musu wannan azaba daga baya su su tsira ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba su dangana domin idan azabar Allah ta sauka a duniya kuma mutum bai dangana ya jure ba to azabar ta zama biyu shine abin da annabi sallama ya ce wannan matar innama sabru inda sadmati ula kullun lokacin da jarabawa za ta sauka wa mutum to a lokacin da ta saukan ake son ya jure ba sai lokacin da jurewa ba za ta masa amfani domin juriya dole ce wanda ya fi ƙarfin ka ya maka abu ba yadda ka iya dole ka jure amma idan lokacin da ya maka abin nan ka yadda cewa wata jarabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ka dangana zuciyarka ta zama mai bata kuntata ba ka faɗi kalmomi na alkhairi da Allah ta'ala ya umarni a faɗa a lokacin saukar musiba jarabawa to shikenan sai abu ya zo wa mutum da sauki قال تعالى ألا مدعوككين سركية وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا لوكتن دا أذابا تسقوا ومتانا النبي صالح عليه السلام فمداوة أنجينا الذين آمنوا ألا يتسي مكس آمي مكس إيردا الذين آمنوا وأن سكي إيماني وكانوا يتقون كما دا ما سنكسن شيء سنة تقوى سنة جنس ورن ألا سنة سردوكو كنسو dokokinsa sai aka ware su su azaba ba ta shafe su ba wannan shine abin da Allah yake domin Allah ba azzalimi bane daga cikin sufofin da Allah ya kore wa kansa akwai suffa ta zalunci wala yadhlimu rabbuka ahadan wama rabbuka bidhallamin lil abid inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a duk waɗannan ayoyi ne masu ɗimbin yawa da suke tabbatar da cewa Allah baya zalunci saboda haka masu taƙawa waɗanda suka tsara dokokinsa dama ya saukar da azaban ne saboda saba dokokinsa da aka yi waɗanda suka tsara dokokinsa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tsame su ya tace su a fitar da su su azabar ba za ta hau kansu ba da izininsa wannan ayar tana cikin suratul qasas ko suratul naml kai suratul naml daga farkon kissa ta annabi salih walaqad arsalna ila thamud akhahum salihan qala fa qala an i'budu allaha ku wattaqu har zuwa ƙarshe fa'iza hun fariƙa ne ya to har aka kawo wannan wajen bayan an halakar da su Allah ya ce fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'lamu sai ce wa anjina alladhina amanu wa kanu yattaqun aka tsame waɗanda suka zama masu imani kuma masu takawa su azabar bata afka musu ba aka tsame su to haka Allah yake sau daga kullum idan ana saba wa Allah to yi ƙoƙari duk yadda al'amurra suka cakuɗe kai ka zama baka sabawa idan kana gewaye da masu saban Allah kuma ba yadda ka iya ka musu wa'azi ba su ji ba kai kuma ba ka da ikon da za ka iya canza su kuma ba ka da ikon yin hijira hijira ta kaban wajen gabaki ɗaya to yi abin da ake ce mashi hijiratul amil ka ƙaurace wa mai aikin dama hijira kala uku ce akwai hijratul makan hijratul makan tarku makanil ma'siya ila makanil ta'a mutum ya tashi daga wurin da ake sabawa Allah ya koma wurin da ba a sabawa Allah wannan ita ce ake ce mata hijratul makan akwai hijratul amal hijratul amal mutum ya kaurace wa aikin saba sannan sai hijratul amil ƙaurace wa mai saɓan Allah to duk wanda mutum ya samu dama ya yi idan mutum ba zai iya hijratul makan ba to zai iya hijratul amal ai kar ya zama cikin masu aikin saɓan sannan kuma masu saɓan ya nuna baya tare da su wanda shine ake cewa wa bi qalbihi wa zalika ab'aful iman ai mutum ya ji a ransa cewa yana jin haushi na saban Allah da ake na kuma masu yi baya kaunarsu sakamakon sabawa Allah da suke to idan azabar Allah ta zo sai Allah madaukakin sarki ya masa wannan wa an jainal ladina amanu wa kanu yattaqu sai Allah ya tsama masu imani masu taqwa su azabar Allah ba za ta hau kansu ba Allah ya tsare mu الفائدة الثانية والثمانون أن العاقبة الحميدة للمتقين irin ta gabata a baya kwatankwacinta annal aqibatal hamidata lallai sakamako kyakkyawa ƙarshe mafi kyau abin yabo lil muttaqina yana tabbata ne ga masu takwa duk a gama waɗanda sakamakon su ke kyau su ne masu takwa wanda ƙarshen su ke yin kyau to su ne masu takwa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawar makoma kyakkyawan sakamako to yana tabbata ne lil muttaqina ga masu taqwa duk wanda bai da taqwa wallahi ba zai kyakkyawan karshe ba tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada sai ce wal 'aqibatu lil muttaqin ana bayanin qarunu dai daga cikin kasirguman azzalumai da aka yi a duniya wanda wasu suna ganin da wuya a samu wani mai dukiya haka wasu malamai suke gani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ba za a sake samun wani mai mulki irin annabi Sulaimanu alaihi salam ba rabbir firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di yi wannan addu'a to haka wasu malamai suke ganin ƙarunu ba za a sake samun wani mai dukiya kamar sa ba amma dukiyar bata masa amfani ba saboda alfahari da janye ni'imar da Allah ya masa daga Allah ya danganta wa kansa inna ma utituhu ala ilmin indi ay warithuhu kabiran an kabiri yawwa ana mustahiqun bihi ana alimun bi anwa'il kasb haka malaman tafsiri magabata su mujahid ibn jabar irin su sa'id ibn jubair suka fassara su ikrima yana cewa ai shi ya gaji dukiyar nan ne kaka kaka kaka da kakanni su gidansu dama tintini su sun gaji dukiya ana mustahiqun bihi ci ai ni dama na cancanta dama tintini ya kamata in zama ina da kuɗin nan me wani abu a ciki ko da Musa ko ba Musa zan yi kuɗin ka ce ana mahzuzun bihi ni dama na rabauta ne ai ni mai rabo ne ai ni rabo ne ni mai rabo ne ni ni wadata ne ni so daga me wani ba ciki sai ya fassara a ƙarshe sai ce ana arifun ana alimun bi anwa'il kasab sha ba da muka iya mulmula kuɗi sai mu siyar maka da ruwa a kwara mai kuɗi mu siyar maka da ruwa a kwara mai kuɗi to kaga shine wannan to shine sai Allah bayan ya halakar da shi fa khassafna bihi wa bidarihi al-arba aka tintsiyar da shi aka tintsiyar da dukiyar a cikin ƙasa ƙasa ta tsage ya shige dukiyar ta shige kowa fa na gani kai banu Isra'ila sun ga ayoyi amma ba sa jin magana a gabanku ku ga mutum yana nutsewa a ƙarƙashin ƙasa bayan yana nutsewa a ƙarƙashin ƙasa sannan kuma dukiyarsa ma duk inda take wadda aka ce mabuɗan wannan taskokin dukiyar tasa na tanu'u bil usbati ulil quwwa sai ƙatti wasu malaman tafsiri masu abubuwa suka ce kamar a ce mutum tamanin majiya ƙarfi su ne za su iya ɗaukan mabuɗai kiyakiyayi mabuɗai na taskokin dukiyar ƙarunu sai mutum tamanin haka wasu malaman tasiri suka ƙaddara sannan su ne za su iya ɗaga mabuɗan fa mutum tamanin sannan za su iya ɗaga mabuɗan ka faɗa min wani mai dukiya shi to ƙarshe da aka tuntsiyar da shi aka halakar da dukiyar tasa ga baki ɗaya suka nitse a ƙarƙashin ƙasa shine Allah sai yi wa'azi تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين لاهرة شن أكنون لاهرة كم نيسا نجعلها منا سنيات مبادئة للذين لا يريدون علوا وودن باسا نفن جرمان كي في الأرض أبن كسا ولا فسادا كما باسا نفن سكاو بنا أبن كسا والعاقبة للمتقين kyakkyawar makoma dama tana tabbata ne ga waɗanda suka tsara dokokin Allah suke jin tsoron Allah saboda ka ƙarunu da mutanensa ba sa jin tsoron Allah ba su san Allah ba sun butulce wa Ubangiji shi yasa yana zaman zamansa yana talakansa ana ibada da shi yana cikin mabiyan annabi Musa kana min qaumi Musa da can kana fil madi ya kasance min qaumi Musa yana cikin mabiya mutanen annabi Musa alaihi salam fabagha alaihim sai ya musu ta'addanci ya girman kai bayan ya roki cewa a masa addu'a ya zama mai dukiya aka mushi addu'a ya zama mai dukiya shikenan shi yasa Allah yakan hana wani domin a ilimin Allah ya tabbatar da in ya bashi to zai tsula tsiya a ban kasa sai Allah ya bashi ya ci gaba da masa da'a saboda Allah na son sa wanda da yawan mutane ba sa gane wannan yau kana samu gobe kana samu amma kai su kake ambulo maka walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunzilu bi qadarin ma walakin yunzilu bi qadarin ma nasha Allah madaukakin sarki ce da zai shimfida dukiya ya bazawa mutane dukiya to la baghaw fil ardi da mutane sun yi ta'addanci a ban kasa sun riƙa wuce gona da iri sai dai Allah maɗaukakin sarki ƙa'idarsa ita ce yana saukar da dukiya ya ba da ita gwaggwadon abin da ya ga dama gwaggwadon abin da ya ga dama kuma a iliminsa ya tabbatar da cewa wannan dukiyar in an ba mutum to za ta zama masa ita ce abin da yake bukata shi yasa kullum ka roƙi ka fafi kafaf kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ce Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin kafafa ya Allah ka sanya abincin gidan manzon Allah sama da iyalansa ya zama daidai abin da zai ishe su su rayu shine kafaf shine Abul Atahiya yake cewa in kana ma yakfika la yughnika fa kullu ma fil ardi la yakfika in kana ma yakfika la yughnika idan abin da zai ishe ka ka rayu ba zai wadatar da kai ba to ka sani fa kullu ma fil ardi la yuqika to duk abin da za a baka na duniyar nan ba zai ba zai ishe ka ba ita ce ka'ida wannan baitin nasa ka'ida ce iqtisadiyya ka'ida ce ta economy ka'ida ce ta economy ko economics ka'ida ce ta ilmul iqtisad in kana ma yaqfika la yughnika to fa kullu ma fil ardi la yakfika to shine sakamakon abinda Allah madaukakin sarki ya ma qarunu a kakkashi sai Allah ya fitar da wa'azi yace a nemi lahira a nemi lahira kuma lahiran nan tana samuwa ne Allah ya tabbatar da ita ga waɗanda ba sa nufin si girman kai a ban ƙasa kuma ba sa nufin si ɓanna domin in akwai girman kai to ɓanna za ta zo duk ɓannar da kaga ana yi da nau'ukan ɓanna a ban ƙasa girman kai ya jawo shi ni girman kai ya jawo ta alfa'idatu thalithatu was samanun fa'ida ta 83 annaha min asbabi salahil a'mal lallai taqwa tana cikin sababban ingantuwa da gyaruwa na ayyuka wa maghfirati dhunubi kuma a gafarta wa mutum zunubansa idan mutum ya zama muttaqi to ayyukansa suna kyau ayyukansa suna inganta wannan salah din kishiyar fasad kenan al-islah biddu al-ifsad wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kakku zama masu banna a ban kasa bayan Allah ya inganta kasarsa bi anwa'il ifsad banna tana da nau'uka da yawan gaske da yawan gaske akwai alfasadu listibdadi alfasadu listibdadi arri'asi akwai banna ta bangaren shugabanci shugabanni su zama masu banna a ban kasa su rika ta'addanci su rika kama karya irin wanda fir'aunu yayi ma urikum illa ma ara ba ku da ra'ayi sai nawa shine ma urikum illa ma ara ba ku da ra'ayi sai abinda na gainin muku ku ba ku da tunani ni kadai ne nake da tunani wannan kaga al-ifsadu ri'asi al-istibdadi kenan ko al-ifsadu al-ifsadu al-iqtisadi ko ta'addanci na tattalin arziki irin wanda mutanen annabi shu'aibu suka rika yi ko al-ifsadu al-akhlaqi banna ta ɗabi'a a riƙa lalata ɗabi'u irin na mutanen annabi ludu wanda su burinsu ka a zama masu kirki ai taɓanna a ban ƙasa to ko ɓera da gafiya da birai sun jinjina mutanen annabi ludu a ɓanna to duk wannan na ciki to idan akwai takwa ba za a yi wannan ba shi yasa zaka ga idan ba a ba a tarbiyya shi yasa hatta dokokin musulunci suke da wasu khasa'is dokar Allah ce idan aka faɗa maka dokar to sai a haɗa ka kuma da imaninka da takwarka ya zama ba ɗan sanda ba ne zai riƙa sa ka sai ka aiwatar da dokar in a titi ne ba road safety ba ne za ka ko castelia su ne za su sa ka kabi dokokin titi allan da kake tunani a zuciyarka kake jin tsoronsa kuma kake tunanin zai yi maka sakamako to shi kake jin tsoro sai ka yi biyayya ka tabbatar da cewa wannan dokokin da aka sa ba na son zuciya ba ne dokoki ne da aka sa su domin rayuwar duniya ta kyau in kuma rayuwar duniyan nan ta kyau to insha Allahu lahira ma za ta kyau to sai ga mutum ba ruwan shi ba sai ya hango 'yan castelia sai ya sa seatbelt ba ko ba haka ake ba ko kuma ya yi abin da ya kamata ya nan natsuwa saboda akwai tsoron Allah a cikin zuciyarsa akwai tsoron Allah a cikin zuciyarsa yana ofis ba mai ganinsa ba zai ƙara zirirrika ba yana ofis ba mai ganinsa kuma baya tsammanin wani abu zai faru ma da shi a duniya amma ba zai karbi cin hanci ba wannan duk takwa ce take tasiri a cikin zukatan mutane to shi yasa lokacin da za a yi sannul qanun lokacin da za a kafa mutane dokoki da a ce ana haɗa su da Allah maɗaukakin sarki to za ga tasirin da haka zai musu قال تعالى ألا مدوككين سركيتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا تشري يتي اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا شد سورة الأعزاب كينكو يا قولا لكوك إيماني اتقوا الله كسردوكو كن ألا كجزء غنسا وقولوا كرك فعلا قولا سديدا مغانا وتتكي تغسكي مغانا وتتكي سديدا تديدي مغانا بتك ديدي ita ce alƙaunus sadi alƙaunus sadi maganar da ba ka yin ta ya zama Allah ya tuhume ka me yasa ka yi ta maganar da za ka yi ta ta dace da halin da ake ciki kuma ta dace da shari'a Allah akwai maganar da mutum zai yi ta shari'a ce amma a lokacin bai kamata a yi ta ba shi yasa shi yasa magana take da ƙa'idoji daga cikin abubuwan da aka tsaya akai tabi akai tabi aka saman masa da ilmoman da suke da alaƙa da shi to magana na ciki domin innal innal kalama innal bala'a muwakkalun bil mantiqi innal bala'a muwakkalun bil mantiqi magana da kake ganin ta bala'i da kake ganin sa to sultani yana da alaƙa ne da magana ga yi can shauki yana cewa malaktu nafsi lau malaktu mantiki wai wata tantabara ce take zaune a cikin a wata gona gidan gona haka ƙato tana rayuwarta yamamatun kanat bi a'la shajara aminatan fi baitiha mustatira fa baraza as-sayyadu dhata yawmin يحوم حول يهوم حول الروض أي حوم فلم يجد لل للطير فيه عشا ولم يجد ولم يجد للطير فيه ظلا ومر ومر بالرحيل حين مل هو هم بالرحيل حين مل مل فأقبلت من عشها الحمامة والحمق داء ما له دواء قالت يا أيها الإنسان عما تبحث wai wai tantabara ce tana zaunan ta lafiya lau akan wata bishiya cikin kwanciyar hankali shi ke na ran nan sai mai farauta maharbi kawai sai shigo gonar ya ta zagaye yana neman abin da zai samu dai ya kai gida na nama bai samu bai ga wata alama ta inuwa ta tsuntsaye ba kawai sai ya ce to bari ya tafi gida shi ke ne je ba su haƙuri yau ba a samu komai ba kawai sai wata wawuyar tantabara wannan wawuyar tantabara kawai sai ta sai ta ce mishi kai mutum malam me kake nema ne me kake nema ne shine fa kawai sai sai ya bi sautin sai ya gano bishiyar da take haɓa shi ne ɗirma mata ya ɗirma mata abin harbi sai ga ta faɗo ta faɗo ƙarshe ta ƙare a cikin tukunya to lokacin da za ta mutu shine ta wani karin magana shine take cewa malaktu nafsi lau malaktu mantiki malaktu nafsi lau malaktu mantiki kaga innal bala'a muwakkalun bil mantiki ya ayyuhal ladina amanu taqullaha qulu qawlan sadida ku faɗi magana da take daidai ta ce ai da na mallaki bakina da na mallaki kaina raina amma tun da ban mallaki bakina ba to shi yasa yanzu ma gashi na rasa raina suna faɗi a karin maganar larabci suna cewa maktalun rajuli baina fattai makasar mutum tana tana tsakanin labbansa biyu da na sama da na ƙasa كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان ita ce wannan shi yasa Allah ya umarce mu da haka in mun yi takwa takwa na sa mutum ya zama ya sita harshensa me zai faɗi a wajen karantarwa a wajen mu'amala da mutane kuskure kuma wata rana zai iya faruwa domin dan adam ba ma'asumi bane idan mutum ya saba maganganunsa na alkhairi ne wata rana ya sabul da baka to sai a bashi uziri ce shedan ne shedan ne ya fizge shi in kuka yi haka kuka yi taqwa kuka rika faɗin magana da take daidai sakamakon yuslih lakum a'malakum Allah madaukakin sarki zai inganta muku ayyukanku idan mutum ya taqwa wa qala qawlan sadida to shi kuma takaffala Allah tabaaraka wa ta'ala bi islahi a'malihi Allah shi kuma ya dora masa ya dora wa kansa cewa zai gyara aikinsa sai ya zama me kenan at-taqwa wal qawlu sadid من المقامات وإسلاه أعمال صاحب التقوى والقول السديد من الأحوال والمقامات مكتسبة والأحوال موهبة idan mutum ya wancan sai Allah ya masa wannan in mutum ya zama mai takwa mai sai ta harshensa mai zai faɗi to sai kuma Allah sai ya gyara aikinsa wannan darasi ne sosai kuma manzo Allah sama a cikin hikimarsa sai Allah ya umarce shi ya ɗauki wannan ayoyin guda biyu idan zai yi jawabi ya gabatar da jawabi da su shimfiɗar maganar manzo Allah ta sallama in zai yi to sai ya kawo waɗannan ayoyin sai ya kawo wato duk abin da za ka faɗi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم كما الله زي غفر تامك ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما duk wanda yi wa Allah da'a yi wa manzon Allah da'a to hakika ya samu babbar rabo ya rabauta da babbar rabo to kun ga wannan shine saboda haka takwa tana ba mutum gyaran ayyukansa ayyukansa su gyaru wa ma shay'un alazza min as-salahi fama shay'un kun san ni fa ba a shiri da ni aji na ba a surutu duk wanda ya surutu ba ma shiri da shi ko ya zo ya wasa ga ka a gaba na kuma to duk wanda ya zauna a gaba na yi da su har da yan baya ma amma dai a gaba mutum ya fi laifi idan ya yi na to shi ne wannan saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ƙa'idarsa ita ce wannan harshenmu mu kiyaye harsunanmu alfa'idatu rabi'atu wa thamanuna annaha min asbabir rahmati taqwana cikin sabubban samun tausayin Allah rahamarsa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa idza qila lahum kina shine farkon aya ko a cikin suratu yasin wa idza qila lahum idan aka ce musu ittaqu ma baina aydikum ku ji tsoron Allah a game da ababen da suke gabanku wa ma khalfakum da kuma ababen da suke bayanku ku ji tsoron Allah game da su la'allakum turhamun in kuka yi haka za a muku rahama in kuka yi haka za a yi muku rahama in mutum ya ji tsoron Allah ya tsara gabansa ya tsara bayansa ya tsara abin da yake gaban shi ya tsara abin da yake bayansa ma baina aidikum duniya wa ma khalfakum lahira abinda za ku je ku taras da abin da yanzu kuke cikinsa domin lafazin khalfu da amam lafizai ne da suke ziddai su baka ma'anarsu kuma su baka ma'anar kishiyarsu in ka ce amam gaba idan ka ce amam kuma baya wa kana wara haka wara'u wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba kenan sun wuce shi in ka fassara cewa a bayansu a bayansu ya kasance akwai wani sarki azzalimi da ke kwace kowace kowane jirgin ruwa gasban a matsayin kwace na nuna isa to kaga sun tsira kenan me yasa zai fasa musu jirgin ruwa wa kana wara'ahum malikun a gaban su ya kasance akwai wani sarki ya akhudhu kull safinatin ghasba kaga fassarar ka ta fito so daga duniya da lahira aidikum ma da khalfakum ku ji tsoron abin da ke gabanku da abin da ke bayanku ma baina aidikum abin da ke faruwa da ku yanzu wa ma khalfakum da abin da za ku je ku tarar a gaba ma baina aidikum abin da ke gabanku yanzu wa ma khalfakum da abin da aka yi a bayanku can wanda ya wuce duk fasara za ta dauka to in aka ce musu haka da sakamakon abin da zai faru an yi takwar shine la'allakum turhamun za a tausaya muku za ku samu rahama Allah idan mutum ya tsara abin da ke gaban shi da abin da ke bayansa ya tsara duniya ayyukan duniya ya tsara ayyukan lahira to Allah subhanahu ta'ala shi kuma zai masa rahama ya bashi aljannarsa alfa'idatul khamisatu was samanun fa'ida ta 85 uluwu sha'nil muttasifina bit taqwa kullun al'amarin waɗanda suka siffantu da takwa to al'amari ne maɗaukaki kullum cikin ɗaukaka suke Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaukaka matsayinsu ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa am na ja'alul muttaqina kal fujjar yanzu za mu sanya masu takwa kaman lalatattu fajirai marasa jin magana am na ja'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am na ja'alul muttaqina kal fujjar tsarishin kenan ko? so daka masu takawa su suke sama su suke sama kaga a can a ali imran ai a cikin suwatu abin nan kai suwatu baqa suwatul baqara ko walladina taqaw fawqahum yawmal qiyamah to ha a duniya masu takawa ko da ana rena su ana ganin ba kowa bane su to su ne madaukaka shi yasa da taqwa ake samun shugabanci na gaske a wajen Allah da taqwa ake samun dukiya wacce take ta kwanciya hankali daga Allah da taqwa ake samun ilimi mai amfani daga Allah duk abin da zai zo ma dan adam daga Allah wanda kuma zai zama masa sanadiyar tsira kuma ya zama ya ɗaukaka a duniya to sai da taqwa in ba ta kuwa sai Allah ya ba mutum abin amma sai a cire albarka a cire alkhairin abin ga tarin abin amma ya zo mutum bayi da kwanciyar hankali sau da haka taƙa wannan ita ce komai الفائدة السادسة والثمانون أن المآب الحسن للمتقين أن المآب للي مكوما الحسن كتشاوى المآب ana cewa aba ya ubu aubatan ya dawo ai raja'a yarji'u ruju'an kenan shine aba yawwa daidai da taba ya tubu taba ya tubu taubatan aba ya ubu aubatan me yin wannan sai a ce masa aibun kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin dawowa آيبون تائبون عابدون لربنا عامدون in mutum ya iso gida lafiya ya tafiya kaga kalmar farko ayibuna ai aiduna kenan raji'una ta'ibuna masu dawowa ne mu to shine al'auba to al-ma'ab din shine wajen da ka zaka koma makomarka to makoma mai kyau tana ga masu takwa ne ƙala ta'ala haza zikir wannan ɗaukaka ce bayan Allah subhanahu ta'ala ya lissafa ababen da ya tanadar wa masu imani sai ce haza zikir ai haza sharafu wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alu az-zikr daga cikin ma'anoninsa ash-sharaf ɗaukaka kuma suna da alaƙa idan shagufan insan sha'a zikiruhu ko idan mutum ya ɗaukaka to me zai faru sai ambatansa ya yaɗu a gari sai a ji shi a ko'ina saboda me huwa sharifun wa sharifu mazkurun bainan nas idan mutum ya zama maɗaukaki mai daraja to kowa zai riga ambatarsa to haza zikir wannan ɗaukaka ce وإن للمتقين لحسن مآب kuma lalle masu taqwa wallahi suna da husna ma'abi suna da wata makoma wacce take kyakkyawa ingantacciya ita ce aljanna jannatu adni mufattahatan lahumul abwab aljannatai ne waɗanda za a bubbuɗe musu ƙofofinsu za a bubbuɗe musu ƙofofinsu to shine la husna ma'ab al ma'abul janna aljanna za a ba su aljanna aljanna ce makoman masu takwa Allah ka sa mu a ciki al fa'idatu sabi'atu was samanun fa'ida ta 87 anna min nata'ij at taqwa as-sidq wa at-tasdiq daga cikin abin da taqwa ke sa mutun ya zama na ba shi damar ya zama mai gaskiya na ba shi damar ya zama mai gasgata Allah da manzansa in kana da takawa nassi daga Allah ba zai zo maka ba ka rika zagaye zagaye a ce Allah ya ce ko manzon Allah sama ya ce ka ji kana da ra'ayin kanka ko kana da ra'ayin wani da za ka yi riko da shi a'a mai takawa ba zai yi wannan ba ana ce maka manzon Allah sallama ya ce to za ka aje duk ra'ayin kowa ka kama abin da annabi sallama ya zo da shi نائم أنت عن كتب الحديث وما أتى فيها عن المصطفى عن المصطفى فيها من الدين كمسلم والبخاري اللذين هما شدا أرى الدين في نقل وتبيين أولى بتعظيم وتمجيد ومحمدة من كل رأي أتى من قول سهنون هكا ابن حزم رحمه الله يتسلم ce ka yi bacci ne ba ka karanta sahihul bukhari ba ka karanta sahihu muslim ai abin da suka kunsa na maganganun manzon Allah su salama wallahi su suka fi cancanta a riƙe a girmama a yaba fiye da maganganun da suka zo na ra'ayoyin suhnun ko waninsa kaga ne ibn hazm malikiya yake wa raddi domin ya kama sunan suhunun suhunun shi ya tattara ra'ayoya na maganganun al'imamu malik a cikin mudawwana daga malaminsa ibn al-qasim ibn al-qasim shi kuma ya ce tambayoyi ne da yawa al'imamu malik rahmatullahi alaihim ajma'i ka gani sau da kamar zalla sama ba a haɗa shi da kowa ba a haɗa shi da kowa to mai taƙawa zai zama mai gaskiya gaskiya ita ce muwafaqatul qawli lil waqi'i wal i'tiqadi ka faɗi magana kuma har a birnin zuciyarka haka take ba kayi bane dan mujamala kana jin yunwa ai baya san a ce ai ya ci abinci a wani waje ko shi dama waliyi ne waliyin tattasai baya cin abinci shikenan sai ce a ai ba alhamdulillah kuma yana jin yunwa to wannan ƙarya kai domin me khalafa qawluka atiqadaka abinda ka kudurta a zuci abinda mutum ya kudurta a zuciyarsa ya saba abin da ya faɗa sannan kuma alwaƙa ya dace da halin da ake ciki yanzu yanzu magana shi ta zama ƙarya ta ɓangarori guda biyu yana jin yunwa a zuciyar shi yana son cin abinci ya ce bai ci saboda neman wani matsayi sannan kuma ya saba wa halin da ake ci domin cikin shi na kiran ciroma yana jin yunwa to wannan ƙarya kenan in ka fahimci wannan in ka fahimci gaskiya wa bi ziddi ha ta tabayyana al-ashiya wa ziddu yuzhi wa husnahu ziddu kishiya ita take bayyana kishiyarta saboda idan arafta sidq fahimta al-kadhib in ka gane me ake cewa gaskiya to zaka gane me ake cewa ƙarya muwafaqatu alqawli lil-i'tiqadi wal-waqi' ya zama magana ka ta dace da abin da ke cikin zuciyarka munafikai za su zo ayi sallah da su kaga magana su ta dace da waqi'i sun ce su masu imani ne amma kuma magana su ta saba wa kudirin su a zuciyarsu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah haka suke faɗi sai su zo su sallah tare da manzo Allah sallama amma idan an koma kuma wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un to gaskiya kenan dokin karfi makaryaci ba zai hau ba gaskiya ita ce gaskiya wacce ba ta neman ado a tasdik gazgatawa ka gazgata mai gaskiya ka tabbatar da abin da mai magana ya yi saboda ka yarda da shi shi yasa ake cewa a tasdik al'iman al'iman kaga ƙala amantum lahu idan an ce amana lahu shine saddaqahu wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqi ai wama anta bimusaddiqina kai ba za ka gazgata mu ba walau kunna sadiqina kuma wama kunna sadiqin din da ba ko da muna da gaskiya ba za ka gazgata mu ba balle kuma mu makareta ne ha inna li wala ta'rifannahum fi lahnil qawm da kansu suka karyata kansu قال تعالى ألا يتشي والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق كاغا وندي يزود غسكيا أن سامو فسر daga سيدنا علي رضي الله عنه يتشي هو رسول الله النبي سما أكي نبي من زال سما هو الذي جاء بالصدق وصدق به سنة وصدق به أبو بكر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر يجزغة من زن الله صلى الله عليه وسلم to dukkansu ula'ika humul muttaqun da as-sadiqu da al-musaddiqu to su ne waɗanda suka kasance al-muttaqun masu takwa Allah yayi wa manzo Allah sama sheda yayi wa sayyiduna Abubakar sheda cewa su ne masu takwa as-sidqu wat-tasdiq sadaqa fi qawlihi yayi gaskiya a cikin maganarsa saddaqahu fi qawlihi ya gazgata shi a cikin abin da ya faɗa shi yasa da yawa in an zo fassara wannan hadisin as-sadiqul masduq ana kuskure sai ya ce mai gaskiya abin gazgatawa a'a as-sadiqu mai gaskiya al-masduq wanda ake yi wa gaskiya sadaqahu ya masa gaskiya wa ma kadzabahu bai masa ƙarya ba saddaqahu ya gazgata shi wa ma kadzabahu bai ƙaryata shi ba saboda kan kace sadaqa ya faɗi gaskiya fa huwa sadiqun shi mai gaskiya ne fahuwa masdukun shi wanda ake fada wa gaskiya ne wa yake fada wa manzalla sama gaskiya Allah ta'ala duk abin da zai zo daga gare shi zuwa wajensa gaskiya ce gaskiya ce ba ƙarya a ciki almasduku kenan almusaddaku kuwa shine wanda ake gasgatawa kun gani saboda ka daga cikin abin da ke jawo ita kuma gaskiya me take ba mutum sakamako mutum ya zama mutumin kirki alaikum bisirqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa la yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba wa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannati kun ga yadda abin yake mataki mataki in mutum ya zama mai gaskiya gaskiya za ta kai shi zuwa ga albir wadda albir ita ce at-taqwa din daga cikin ma'anonin albirru ko idan tafaqa iftaraqa wa idan tafaqa iftaraqa إذا افترق اتفق وإذا اتفق افترق إن سنهدو قوة دما أنتا إن سر بدينا وكلتا بايا وأنا كادا تا وكلتيتا عليكم بالصدق كزمما سجسكيا فرق جسكيا فإن الصدق ذو من جسكيا يهدي إلى البر تنا شريد دمتن يزما مي نجرتا يزما مي سرجو كوتن الله وإن البر ita kuma nagarta da tsara dokokin Allah abinda suke wa mai shi ila yahdi ila aljanna suna shiryar da mutum zuwa ga aljanna alfa'idatu at-tasi'atu as-saminatu wat-thamanun fa'ida ta 88 anna lil-muttasifina biha ma yasha'u waɗanda suka siffantu da taqwato suna da duk abin da suka ga dama duk abin da suke so Allah zai ba su قال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لهم ما ستقوا سنا دك أبن سك جدا ما سكيسو عند ربهم أوجن أبنجدن سئن غاتانيسو ذلك جزاء المحسنين والنشين ساكمكم ما سإنساني سوني ما ستقوا شي غبن آيني والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسن ليكفر الله عنهم أسواء الذي عملوا wa yajzihum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun kaga ita ce الفائدة التاسعة والثمانون فائدة تمانين دترع أن التقوى سبب لتقفير السيئات للي تقوى سببي شيء إتا تككر كنكري ومتن السيئات مونا لن أيكن سا سنن والجزاء الحسن كما تساء با متن ساقمكو تتاوى قال تعالى شي غبان آيوين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا دومن ألا كنكري مسمفي مونن أبن دسك أيكتا ويجزيهم kuma ya saka musu ajrahum ladansu bi ahsani alladhi kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suke aikatawa so daga Allah idan kai dai man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ne yake ce ka'ida in kai sai Allah ya ninka maka haka Allah yake kuma yace waladaina mazid waladaina mazid kuma muna da dadi muna da ƙari duk lokacin da mutum ya nemi a ƙara masa za a ƙara masa wani zubin ma ba kai za ka nemi a ƙara maka ba wasu za su nemi a ƙara ma daga ciki akwai ‘ya'ya na gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum bawa bayan ya mutu sai ya ga daga inda aka aje shi kawai sai ga ana ta ƙara mishi matsayi na ta ƙara mishi matsayi na ta ƙara mishi matsayi ai bene mai lifta nisan ka ya fi tsada saboda can ba hayaniya bene mai lifta to sama ta fi tsada wanda yake sama ta biyu ya fi wanda yake sama ta ɗaya wanda yake sama saboda lifta za ta rika ɗauka shi ta rika kai shi to nawa ne kuɗin lifta kaga ibi sai an fitar ko a cikin kuɗin haya in haya mutum yake yi in kuma otal ne kaga sai an fitar ya je ya kwana ko ya kwanaki so daga bene na ƙara sama kuma kuɗi na ƙaruwa saboda akwai lifta amma an ba lifta to me zai faru to sai arha to su da lifta ai aljanna kullun sai ga Allah ya ƙara mishi matsayi sai ce ya Allah me nayi da kake ta ƙara min matsayi sai ce bi du'a'i waladika salih laka danka ne kana duniya na ta maka addu'a na ce waghfir li abi Allahumma arham abi kawai sai a ta daga matsayin baba kaga wannan kenan alfa'idatu tis'un fa'idata casa'in anna lil muttasifina biha aliyal jinani lalle waɗanda suka siffantu da taqwa suna da madaukakan aljannatai aliyal jinan aljannatai madaukaka ma'an na'imi tammi tare da cikakkiyar ni'ima wacce babu tawaya a ciki yanzu kaga idan mutum ya ci abinci ya wuce gona da iri abinci mai daɗi sai ta gyatsa gyatsa da daɗi gyatsa kuma wani zubin mai magwas kaga daɗi ya ci fa kaga ashe abincin duniya ba anna'imu tam bane ko ya bata wa mutum ciki ma mutum ya ci daɗi yana minna kuma ƙarshe ya ƙare yana zagaye kaga an samu damuwa قال تعالى تنا الجنة بهكيك الله تعالى يتشي لكن الذين اتقوا ربهم sai dai yadda lamarin yake su waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka kiyaye dokokinsa me zai faru da su lahum ghurafun suna da wasu falillika al-ghurafu jam'u ghurfa falo katan falo to ba ɗaya ba ghuraf suna da falillika a cikin aljannatai da Allah ya ba su min fawqiha ghurafun sannan kuma a saman waɗannan falillikan akwai wasu falillikan a sama mabniyatun kuma ginannu ginin kuma ba ginin ƙasa ba ba ginin siminti ba gini ne na zinariya tsabagen zinariya Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba aka gina aljanna da ita to nasu masu takwa tajri min tahtiha al-anhar sannan wani abun da zai ƙara burge mutum shine ga falillukan na shakatawa sannan a ƙarƙashin su kuma su koramu suna gudana na nau'ukan ababen sha guda hudu akwai na ruwa akwai na nono madara lafiyayya babu tsami a ciki akwai na zuma akwai na giya duka nasu ne na masu takwa waɗanda suka yi haƙuri da rayuwar duniya suka yadda da matsi da ke cikinta rayuwar duniya matsi ce a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir duk yadda musulmi ya muskuta ya matsa to za ka samu cewa a ƙarƙashin dokokin Allah yake yasa waɗannan ibahiyun ɗin masu cewa ba Allah an ka kalle su dama tsofaffin in iska ne tsofaffin marasa jin magana ne kai mutum bai jin magana to ta ya zai yi insilahi daga dokoki shi ne ce ba Allah in ya ce ba Allah ka gaba dokokin Allah kenan a ba kowa ya rayu yadda ya ga dama amma kuma ya yadda ya bi dokar titi ya yabi ya bi dokar titi in aka kama shi wutar ya saba doka baya cewa ai shi ba doka ana a ta allin da ya halicce shi ita ce ba zai bi ba saboda lalacewa Allah shirya kaga Allah bayan nan sai ce wa'adallahi la yukhlifu Allahu al-mi'ada wannan alƙawarin Allah ne Allah kuma ka'idarsa baya saba alƙawari الفائدة الحادية والتسعون أنها من أسباب النجاة من المحانك والسلامة من السوء للي تقوانا تكن سببا سيرا من المحالك دقا هلكا idan halaka ta zo to masu takwa za su tsi masu takwa za su tsira tsira wassalamati kuma akwai kubuta mina su'i daga munanan ababe da suke faruwa qala ta'ala wa yunajji Allahu alladhina ittaqaw bi mafazatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun wa yunajji Allahu Allah zai tsirar da alladhina ittaqaw waɗanda suka tsara dokokinsa suka bi dokokinsa suka ji tsoronsa a duniya bi mafazatihim domin sun rabauta la yamassuhum as-su'u wallahi wani mummunan abu ba zai shafe su ba wala hum yahzanun kuma ba su da damuwa ba damuwar da za ta shafe su bayan an ce wa yawmal qiyamati tara alladhina kadabu ala allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbiri sai ce wa yunajji allahu alladhina taqaw bi mafazatihim la yamassuhum as-su'u wala hum yahzanun allahu khaliqu kulli shay wa ala kulli shay'in wakil so daga ranar kiyama za ka ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya kaga kazzabu Allah suka yi wa Allah ƙarya suka saba wa dokokinsa Allah bai ce ba suka ce ya ce za ka gan su wujuhuhum muswadda wannan aya tana fassara yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh kazzabu Allah waɗanda suka rika wa Allah ƙarya suka kirkiro bid'o'i suka sa a cikin addini kazzabu Allah domin yin bid'a a addini yi wa Allah ƙarya ne Allah ya ce kai abu kaza sai ka ƙara ko Allah bai ce kai ba sai kai ka yi wa Allah ƙarya domin cewa kake baka lada kuma haka gayyaci wasu ka ce su ma su zo su shi yasa can Ibn Abbas ya fassara cewa yawma tabyaddu wujuh yace wujuhu ahli sunnati wal jamaa wa taswaddu wujuh wujuhu ahli al bid'i wal muhdathat fuskokin masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka yadda da haɗin kai irin na sahabbai to waɗannan fuskokinsu za su tashi ranar gobe alkiyama suna haske amma fuskokin 'yan bid'a masu kirkira masu ƙago abin da ba shi addini wasu aka ce 'yan bid'a ba suna ɗaukar wasu mutane ne daban ba haka bane wannan fassarar dan bid'a shine duk mutumin da ya kauce wa sunnar manzon Allah sallama wannan ita ce ma'anar dan bid'a ya zama baya kan abin da manzon Allah sallama yake a kansa da shi da sahabbansa ya bar duniya a kai kuma sahabbansa suka tabbata a wannan ma ana alaihi yauma wa ashabi wannan magana tana da haɗari ma ana alaihi yauma wanda zai tabbata akan abin da nake kai yau ni da sahabbaina ana wa ashabi ni da sahabbaina to wanda ya kauce wannan shine ake ci mishi dan bid'a yawwa in wasu sun dauki fassara sun ba wasu ba su ake nufi ba su kadai akwai su akwai wasu sun fi su wasu kuma ba su kai su ba yawwa wasu kuma sun yi daidai da su Allah shi kyauta sai mu tsaya a nan insha Allah muna fatan littafin mu ya ga mujibi akwai alama ko yawwa da izinin Allah ba za mu tafi da bashi ba Allah ya kai mu lafiya Allah ya ba mu lafiya kuma Allah ya fahimtar da mu ya ƙara mana fahimta abubuwan da muke fassara kuma da kuskure Allah ya fi mana alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat na'am to assalamu alaikum wa rahmatullah to ga yin tambaya yi addu'a malam menene hukuncin yin alwala a ban daki ban daki kala kala ne ai irin banɗakin zamani ba yi da wata matsala ko magabata ba nassi ba ne ya zo ya ce ka ai alwala a banɗaki magabata dai sun kyamaci haka saboda ire-iren banɗakunansu banɗakunansu za ka samu waje ne na salga da ƙazanta irin dai irin na daɗin nan da ake yi to kaga amma irin banɗakuna da ake na zamani yanzu wanda wani ma sai ya gani ya ce shi anan zai kwana don kayi alwala a ciki ga wajen alwalan nan ma har da shi an ware wajen alwala ba laifi a cikin malam menene hukuncin wawar sallar wuturi da wasu suke yi idan an yi tarawihi da su an gama sai su tashi su kawo raka'a ɗaya a masallaci ko a gida da burin yana so ya tashi ya je sallar tahajjudi menene halascin haka a wannan kun fahimci tambayarsa shi ne ake ce mishi na ƙabulu witar wannan matsala ce da sahabbai sun san da ita fatawar sayyidina abdullahi dan umar ce fatawar abdullahi dan umar ce abdullahi dan umar yana ba da fatawa cewa idan mutum ya zo ya sallar dare tare da liman a masallaci shi kenan aka gama da shi saboda falalar da manzo Allah sama ya faɗa cewa man qama ma'al imami hattan sarafa kutiba lahu qiyamu layla duk mutumin da ya tsaya tare da liman har liman ya sallame to Allah zai rubuta masa ko raka'a nawa liman yayi to za a rubuta masa cewa sun yi su duka da liman din da mamun sun yi qiyamul layli duka misali sai aka zo aka yi sallah tarawihi bayan isha'i misali misali a ce aka yi daga karfe takwas suka gama takwas da rabi kaga wannan ai wani yanki ne na dare ɗan kaɗan ko to suka tafi gida to ko da ba su sake wata sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi yake cewa abu kaza na da lada abu kaza bai da lada ya ce za a rubuta musu sun yi sallar dare duka hukuncinsu shi ne hukuncin mutumin da bai huta ba a darensa tun daga farkon dare har alfijir ya keto sallah yake akwai garabasa a ciko babu to sai kuma mutum ya ji a ransa cewa an tashi shi sai ya tashi da daddare sai ga ya kamata kuma ya ƙara yin sallah to shi ne sai suke cewa abdullahi dan umar ya bada fatawa ya ce abinda mutum zai yi shi ne yanzu sai ya raka'a ɗaya ai can yi raka'a ɗaya ta ƙarshe ko to sai ya raka'a ɗaya sai ya zauna sai ya sallame ya warware wancan wutarin kenan shine naqdul witr naqdu warwarewa amma da na Aisha ta je na bada wannan fatawa sai ta ce a kira mata shi da aka kira mata shi sai ta ce kai kake ba da fatawa kaza kaza ce kwarai da gaske mamanmu sai ta ce a witrani fi laila yanzu wutiri bi kake ba da fatawa ya abdullahi a dare daya baka san manzon Allah ya ce la witrani fi lailatin ba ba a wutiri bi a dare biyu a dare daya kaga na Aisha ta masa inkari saboda ka sai ta zama mas'ala ce mukhtalafun fiha sayyidina abdullah yana da wannan fahimtar ita kuma na aisha ba ta da wannan fahimta yanzu magana abdullahi ba hujja bace saboda qaulus sahabi la yakunu hujjatan idza khalafahu ghayru idan sahabi ya bada fatawa sai aka samu wani daga cikin sahabbai shi kuma ya musa masa to yanzu maganar wannan sahabban bata sahabin bata zama hujja ba yanzu waye dalili ya karfafi maganar sa a cikin su shi ne za a goyi bayan shi a ce maganarsa za ta zama hujja to kun gani to ya za a yi mutum ya kubuta daga saɓanin nan an yi sallah da daddare mutum ya bi liman an gama cif to hanyar farko ita ce ya haƙura an yi manzon sama ya riga ya ba shi tabbaci cewa an rubuta masa ladansa na dare duka to me zai sa ya matsa wa kansa kuma ya ce sai ya sake wata sallah ɗaya kenan hanya ta biyu ita ce ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi yana yin sallah bayan ya wuce maganarsa da ya ce ij'alu akhir salatikum bil-layli witra ku sanya sallar da za ku yi ta ƙarshe da daddare ita ce wutiri malamai suka ce an mustihbabin ne umarni ne na mustahabbanci in baka yi ba ba komai kuma an samu aikin manzon sama ya fassara wannan magana domin manzon sama ya karrufa wutirinsa kuma ya tashi da daddare ya sake wata sallah amma baya sake wutiri kun gani an koma maganar wa na Aisha so da haka ya halasta al-Imam Ibn Hajar sai da ya rubuta risala akan wannan kashfu satr fi salati ba'da al-watr risala ce mai kyau Ibn Hajar ya rasu shekara ta 851 ko Ibn Hajar al-Asqalani mai bulughul marami namu mai fatul bayani mai mai mai ko mai al'isaba fi tamizu sahaba da sauran littafai masu albarka amirul mu'minina ko kuma shekul islami fil hadith kamar yadda al'imamu suyuti yake ce masa to yana da littafi kashku satar fis salati ba'dal watar sau daga ya halasta mutum zai iya wuce sau daga da mutum zai gama tare da lima sai kuma ya tashi da daddare to ya halasta ya tara ka'o'i biyu yana sallamewa amma ba zai sake wuturi ba domin ya riga ya wuturin sa kuma manzo Allah sune ce la witrani fi laila ba a wuturi biyu a dare ɗaya to kaga ka fita daga wannan sabanin na sahabbai kuma gashi kana da hujja manzo Allah sama yana yin sallah bayan ya rufe wuturin sa amma baya sake yin wuturi akwai iskali a ciki to shine wannan malam mutum ne tun da azumi ya shigo in zai ci abinci baya yin bismillah sai aka tambaye shi me yasa baya yi sai ya ce an ɗaura shaidanu to malam menene hukuncinsa to shi kaɗai aka bari yayi shi kaɗai aka bari yawwa a cikin waɗanda aka ɗaura to daga Allah ya sa ya zama ba haka ba wanda zai faɗa haka shi kaɗai aka bari a cikin shaidanin da aka ɗaure ko ba aka bari wadda ke bismillah sunnar manzo Allah ta salama ce ta cin abinci ba musulmi kullum ko ya gano illar hukunci ko bai gano ba to in aka ce an yi inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na gano dalilin hukunci daga rabasar da ke ciki ingiza mutum yake yana ƙara maka ƙarfi ne amma ba wai dan shi zaka makale ka ce dole sai kai zaka yi aiki ba a'a kai bawa ne bawa na da zabi so da ka bismillah an za a ci abinci wajibi ba mustahabbi ba domin duk abin da manzon sama ya hada shi da shedan to yana nuna yin sa haramun ne yin sa haramun ne to kuma an illanta cewa kin yin bismillah ci ne da shedan haka manzon sama ya faɗa idan bawa ya zo zai ci abinci bai yi bismillah ba sai shaidan sai ya ce hunal ma'akalu mun samu wajen ci a nan za mu ci mu nare shi kenan amma idan mutum ya ce bismillah to sai shaidan ya gudu sai ce la ma'akala nan ba mu samu wajen ci ba to kaga malaman usulu suka ce duk abin da aka alakanta shi da shaidan to wannan na nuna cewa haramun ne yin abu idan kuma aka ce shedan na yi to kai ana son ka saba mishi wajibi ne ka saba mishi mun gane wannan ka'ida ce ta shari'a saboda mu kiyaye ta Allah shi kyauta jiya littafin da nace zan faɗa na salatu shuq sunan littafin dawul ibraq dawul ibraq في صلاة الإشراق ضوء الإبراق في صلاة الإشراق wani wani wani malami abin nan sunan shi fauzi fauzi abu abdullahi al-humaidi shine rubuta littafin duk da wani kuma ya masa ta'aqibi shi kuma ya sa ya sa naqdu daw'il ibraq haka malaman hadisi shi kuma ya ci gyaran shi a wasu wajaji ya ci gyaran sa a wasu wajaji sau daga salatul ishraq akwai ta ta tabbata a cin sahihu muslim amma falalar to akwai sabani akan ta mai tsanani kauli rajihi wannan falalar akwai damuwa a ciki saboda kamar zan suma idan ya zauna a masallaci har rana ta fito to in zai fita yana yi raka'a biyu sunna ce saboda in Allah ya taimaki mutum ya zauna masallaci akai sallah asubahi yayi zikiri ko akai karatu in zai fita to sai ya raka'a biyu kafin ya fita amma kai ya makale da cewa hajji domin ya ce hajji yanzu to ya kawo falala ita kuma falalar akwai tsananin saɓanin malaman hadisi gaskiya akwai akai da yawan malamai rajihin ƙauli shine bai inganta ba hadisin yana cin tirmidhi to shine wannan wallahu alam ban manta ba ina jin na tuno Allah shi kai mu lafiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi